إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره والمدار العظيم يا همة الشيخ بريد هذا المهضري والكاتب بنظرة الجاهل لنا بالظهر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما واقر مقام المحمود الذي واتوا انك لا تولد المئات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون وما ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفرأيت الذي تولي Allah subhanahu wa ta'ala ce ba mu labarin mutumin da tawalle anin imani wanda ya ji wa ba gaskatawa baya bayan ya riga imani daga bayan walwal sabon nuzul hadil ayati dalilin da ita wannan aya annal wali dabul mujirati shi wali da mujira استمع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يلا كراتو sai shi wali dubin mujira ya zo saurara ya kafa kunne a faƙara sai ce hazal kalam wallahi wannan magana laifin min kalamin insu ba maganar mutum ba ce wala min kalamin jini ba tsare-tsaren aljani ba ne haza laifin shi irin kuma wannan ba waka ba ne kamar yadda yan uwana kan rai ka cewa waka to wanda ba waka ba ce wala bisirin kuma ba sihiri ba ne wala ka hanatin ba bokanci ba ne wala ka zubin ba ƙarya ba ce inna asfalahu lama da riƙo wallahi akwai ruwan daɗi ƙarƙashin wannan magana da muhammadu karantawa wa inna a alahu la musmirin kuma saman wannan kalma ta muhammadu wallahi akwai amfani wa hadal kalamu ya alu wannan magana ta muhammadu ita ce za ta yi ɗaukaka akan duk wata magana wala ula alaihi kuma na ba zai ɗaukanta ba fankara an yi mishi jikina sai ce to ni yanzu na fahimci abin da na fahimta ga ƙur'ani amma ban iya jawo ɗan uwana kafirai to amma abin da an magani na janye in ba su baya sai yanke ayyamin kwanuka bai zuwa inda ƙurashawa ba iya fi bai yana cikin ɗaki ne kawai fata haddasar ƙurashun sai ƙurasha su kama labari suna faɗin saba'a walidu saba'ar walidu walidu ya karkata walidu ya karkata wal sabba anna quraishun jami'an lalle in ko ya karkata dukkan quraisha sai sun karkata fasani ahum abu jahal ibn hisham sai abu jahal sai ji wannan kalma da aka yada ba fa qala sai ce ana aka fi kumu ni zan maku magani ne duk yanda wani ibn mujira ya tafi ya karkata ya bi wata hanya wadda ba ita muka so to ni ina ya dawo shi fa ata ila walid sai zo wurin walid ibn mujira ba qala lahu sai ya ce mashi mallazi ballaga na anka na ji wani labari wani abu ya iso mana gare ka ƙara ya ce sami ta min muhammadin kalama sami ta min muhammadin kalama ya ce lallai na ji magana ga bakin muhammadu laisa min kalamin insi wala min kalamin jini wannan magana ba ta mutane ba ce ba ta aljanu ba ce inna ma huwa kalamu rabbil alamin kadai wannan magana ta ubangijin duniya da lahira ne ƙara da sai ce lihaza ta haɗu da ƙorashin wadda magana da kawai ita kullum sha'ar kuɗi an tal'ana tufai biyun alabni abi kamshata yanzu kai da ka zama ɗan farka ga ɗan abi kamsha cewa annabi muhammadu shi yake kira ɗan abi kamsha wato ka karkata ka zama ɗan farka ga muhammadu a ƙala sai wani ibn mujira ya ce ma abu jani miskinun muhammadu ai muhammadu miskini na talaka almajiri ne ma za inda hu mi aggare shi na duniya hatta a kuma ubayliyan alai har in zama ina mai faraka laisa inda hun shaidu wallahi ba da komi in an danganci dukiyar da nake ita kalan hun sai ce mashi annasu haka za ku nuna ya ce lalle mutane sun ce ka zama dan faraka muhammad kalan la sai ce ba haka abin yake ba walakin ni sami'tu kalaman ni na ji wata magana minhu da bakin muhammadu ma yumkinu ni illa an umina ba abin da zai hana in gaskata da wannan magana don duk ma'aune na sun kare na tabbatar cewa wannan magana ba ta adam bace faɗar kare wa illa in ko ban imani da abin da na ji a gabace shi ba a hakul azaba ina jin tsoron azabobi waɗanda na je na karanta su waɗannan gaban da ban imani ba ya ƙula hu a ƙalihun abu jihal sai abu jihal ya ce mishi izan kenan itar ka zaɓi ɗayan biyu idza amanta bi muhammadin wa sab'ata in ka karkata ka yi imani da muhammadu ka karkace na azinuka an an martaba duka za mu janye ka ga matsayin da mun ka baka na cikin ƙuran shawa zaman kai ne dattijon gari to za mu janye ka mu haɗa wani wa nadruka ka wa nuhaibuka kuma mu bakka mu ta batun ka sannan ƙarshe mu yaƙe ka qala sai walid ibn mugira ce ma af'al bil azab alladhi yuhawwiduni minhu muhammadu to ita azabar da muhammadu ka faɗi ga wanda bai imani ba tun na kuma na kalma gaskiya ce wa zai man maganin ta ƙalahu sai shi abu jahal ya ce ba a wani dun mulgira a adili ne a tambilan ibili ka ba ni raƙumi ɗari wa a tahammalu an ka jami'a zunubaka in ɗauke ma dukkan zunubanka wani azaba ita wannan azabar ya kawo alayya ta koma ta sauka gare ni wata kuna mutada amma kai ne ka je muhammadu addini ne faɗa min hawa sai ko shi walid ibn mujira ya yi da wannan kalma fa dahu ashratan sai ya bashi raƙumi goma na kahin alƙalami wa ba da ayyamin ba an yi kwanuka ƙala sai ci ah alkuhur bi muhammadin saboda na kai ce muhammadu kuma in bada kuɗi la uɗi fi himani wallahi ba sai na ba dukiya ba raja'a ila turi sai koma kafirce shi kawai ƙala ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ce abara'ita allazi tawalli ya rasulullahi ba mu labarin mutumin da ya juya anin imani bayan imani ya koma ya bada ba irtabe ya yarda lamma uyyira bihi saboda an aibata shi an ce wai ya zama dan farka annabi Muhammad wa qala yace hashitu iqaballahi yace a'a ba faraka nika bani dai ina jin tsoron azabar Allah a fala min lahul muayyiru sai shi wanda ya aibata shi da musulunci sai lamunce mai dauke mai zunubahu Abu Jahl shi da Abu Jahl an yi hamila an hu azabar lahi zai ɗauki mai azabar Allah raja ila shirki sai koma cikin kafirci wa ɗan min malihi kaza ya ba shi raƙumi goma daga baya wa ɗa ƙalilan ya ba da dukiya kaɗan min alman na dukiya a ɗan ashirin a ɗa ushura ma ta hammala sai ya ba da ushiri ɗaya bisa goman abin da ya ɗauka zai biya wa kaza sai ya hana sauran abin da ya rage to sai Allah subhanahu wata'ala ce da shi mai ɗauke da zunubin da wanda an ka ɗauke ma a inda hun ilimin gaibu suna da ilimin gaibu sun san gaibu su yi magana da Allah cewa shi Allah ya yarda mutumin da bai imani ba wani na iya biyan wani fansa ya ɗauke mai azaba ba huwa yara ya san gaibu har ya alamu shay'an min al-gaibi ko ya san wani abu daga ilimin gaibu amsa la bai san gaibu ba hatta ya alam balle ya gano anna hadal akada cewa wannan yarjejeniya allazi ta aqad ma abi jahalin wanda ya dashi da abu jaharin ya tsibu bai san cewa za ta inganta ba ha za la su ai wannan ba za ta inganta bi lahira ta zarar lahira أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى
أم لم ينبأ الله تبارك ألا تزر وازرة وزر أخرى Allah subhanahu wataala ce am lam yunabba shi shi kam walid ibn al-mughira bai samu labari ba bima fil suhufi musa a cikin takaddun annabi musa alaihi salatu wassalam tunda sun yarda da annabi musa annabi Allah ne wa ibrahim sun yarda da annabi ibrahim am lam yunabba ba ba su labari abin da yake cikin waɗannan takaddun annabi musa da annabi ibrahim ba ibrahim allazi wasi annabi ibrahim wanda ya ma Allah alƙawari kuma ya cika ai ma qara al-kutuba shahalan bai karanci littafai ba almunazzala da wata aka farkar kutuba ibrahim wa kutuba musa littafan annabi ibrahim da takardu annabi musa alaihi salatu wasalam bada an fara da sufi musa da takardu annabi musa li annaha abyan inda nas da ita mahi sanwa ga mutanen na wannan zamani a taura ce a taura ma'rufatan ba an santa bi hilal kutubi ibrahim sabanin takardu annabi ibrahim a au au ita ko au min ba da takadimil adna yana daga babin gabatar da na kusa fal alatar na matsaukaki ai zakara musa a ambaci annabi musa sun zikira ibrahim sannan aka ambaci annabi ibrahim allazi wa fa wanda suka ma Allah alƙawari qala abu zarr abu zarr al-ghifari ya ce qultu na tambayi annabi ya rasulullahi ya annabi Allah kam anzala Allah min kitabi littafin da Allah subhanahu wa ta'ala saukar qala annabi ya ce mi atamu arba'atu kutub littafin 104 a asharatun ala adama annabi adamu an sauka mai takardu guda goma hamsuna ala shifin guda go a guda hamsin ga annabi shifin bin adamu ɗan annabi adamu jabbar rasulullah kakan mamma ala sallallahu alaihi wasallam wanda latuna ala ahnuin an saukar da talatin a hannu wane ne a hannu cikin annabawa shine idris alaihi salam wa shiratan ala ibrahima an saukar da takardu goma ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam hadihi mi atu wannan su takardu guda ɗari wata wuratu ga attaura ta ɗaya wal injilu ga injila ta biyu wal zaburu ga zabura ta uku wal qur'an ga qur'an cikin na hudu ya gama su da ɗari da hudu ƙala manzo Allah ta zama ce ma kana kutu ibrahima littakardu annabi ibrahim ba su zama wani abu ba ma kana kutu ibrahima yace mashi menene abinda a cikin takardun annabi ibrahim kala ya ce kana ibara nuratarwa ce kawai da wa'azi kullaha baki ɗayanta abinda takan ce fa alal aqili an yakunu an yakuna muqbilan ya wajaba ga mai hankali ya zama mai shigaltuwa ala sha'anihi ga abin da ya dame shi la yamshi kada ga yana kai da kawo illa li dirhamin lima ashirin sai don ɗan taro wanda zai farrafa ga rayuwa ta yi aw zadin lima adil ko kuma yana kai da kawo don neman buzurin makoma ce lahira wa alal aqili ya bada daga mai hankali an ta kuna inda arba'u sa'atin ya zama yana da wasu sa'o'i guda hudu ma'ana shi dan adam wajibi ne ga sa'o'i guda hudu sa'atun yunaji biha rabbuhu ya hidda wani lokaci da zai gane ubangiji daga shi sai shi wa sa'atun amil biha halqallahi ya hidda wani lokaci zai gana wa da halitta Allah ya mu'amala da bayan Allah wa sa'atan yahruni yazzati wani lokaci kuma ya cefance don jin daɗi ne min alhalali na iyalai ne min matsami ko abinci wa mashari ko abin sha wa sa'atar sa'a guda kuma yuhasibu fiha nafsan ya makai na hisabi ya linda ma ya gani abubuwan da da yayyo shin bisa ga daidai ya ko ba daidai ba wasa ya fi bayani zai zo da sanu fi suratul ala a cikin suratul sabbi inna hadha inna hadha latin tuhufin ulai ai wannan hukunci ya zo a cikin takardun da suka gabata tuhuf ibrahim musa takardun annabi musa da annabi ibrahim ahil tilka surati karshe waɗannan surorin mina suru daga takardu almutaqaddimatu wata gabata ai lam yunabba ma tilka suhufi shahalan ba aba wali ibn mujira labara abin da cikin an takardu ba wa ma huwa to menene aka sauka cikin an takardu Allah ta zuru Allah ta zuru abin da aka sauka cikin waɗanda takardu shi ne nafsun wa ziratun rai mai ɗaukar zunubi la ta zurba ta ɗaukar wuzir nafsin zunubin wata rayuwa ƙura wata daban ma'ana wani rai bai ɗaukar zunubin wata rayuwa fi kullum kutubi haka aka rubuta ma littafai wasu gabata Allah ta hamila nafsun zamba gairiha wata rayuwa ba ta ɗaukar zunubin wata وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان كما أبن أكا سوكا تكرزين لسوء قباتا بعد أن آدم يزي سامو ألام القيامة إلا ما سعى أي إلا من سعي نفسي سيد وهمية كيني من خير سعى الخير فليس له من من سعي غيره شيء باي سامو كوني نسا كما كون سعي معنا كي كون معنا دو أجل نمتو يكي دون كيني ba zai iya yin wani abu zai amfani wani mutum can daban ba wa hada kama kara su surfin kula wani abin da ke rubuce ke cikin takardun mutanen da suka gabata laisa fi haƙƙina amma na hannu mu muhammadawa ba haka abin yake gare mu ba mu muhammadawa fara na su abin abin da muka yi namu ne wa ma su yalda kuma abin da aka yi don mu namu ne wani mutum ya ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya ce mashi ya rasu mahaifina ya rasu amma ana bi ne azumi ana ina iya yi mishi azumi in yi azumin majin babana manzala ce yi azumin mabarin shi ƙara wani kuma ce ya rasu mata bi mahaifina ya rasu bai yi hajji ba a hujjo anhu ina iya mishi aikin hajji sai manzala ce hujjo anhu kai mishi hajji Allah bai amsa sannan na biyu daga cikin aikin da wani ka yi ya isan ma wani gare mu muhammadawa shine a salatu allah janazati yin sallar janaza a sa mutum gaba a yi mishi addu'a allah kai la da gare shi wannan ana yi ka ga ba mamaci bane kawai kai ne sallah a wasu ne za su yi sallah su mishi addu'a kuma ya yi ladi tana ga mai mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa idan ba ta ba da sarka min mali zaujiha daga dukiyar mijinta za a ba ta ladarta na ciyarwa da ta yi shi kuma miji za a ba shi ladan wahalar ta na zawa ne da kuma shi ma mai tsaro za a ba shi ladan kamisho a takaice ita dai al'umma annabi muhammadu akwai abubuwa suka gangaro masu yawa gare ta kamar hadisin da ke cewa idan matul abdu din kada amalu illa min salati idan dan adam ya rasu a duk wani abu da za a rubuta mishi na lada an kulle sai hukar abu kacal sarkatin jarikin sarka mai gudana kamar gina masallaci kamar gina makaranta kaga gina masallaci da makaranta ai sakamakon sai ka shiga kai dan adam ka yi sallah sannan a kai wancan lada ka mishi kaga ashe ya amfana da kai tun da ka shiga kai sallah haka nan makaranta kamar gina hanya kamar dafa itatuwa waɗanda duk wanda sha inuwar su kai da ka sha inuwar za a rubuta wancan ba Allah mai rasa su lada to kaga sai ka amfani sannan amfani da riski wancan mutum don haka wannan amfani da wani awalan au ilimin yin tafi bihi ko ko mutum ya karantar da wani ilimi mai amfani to idan ka karantar da wani mutum ilimin da ya amfana ko ilimin addini ko ilimin neman abinci to kai mai karantar da shi za a baka ladar kamishin ka koya mu wancan mutum duk da bai aiki da ilimin da ka sanar da shi kaga kenan inda bai aiki ba da ilimin da ka sanar da shi kai ba za ka samu ladar kamishin ba awwal misalin ya hu ko ko mutum ya ba ɗa na ƙwarai wanda zai yi mishi addu'a to kaga addu'a ɗanka ba taka ba ce ta ɗanka ce amma idan ya maka addu'a Allah zai kai ladar gare ka annan abdul musulmi shi bawan Allah musulmi yana amfani da ilimi ne a bi amalihi da aikin da yayi wa bi amali gari kuma yana amfani da aikin wani na na Aisha ta zama yadda Allah ta fada gare ta tana ma dan uwanta Abdulrahman da Abubakar sadaka kuma ta ambacewa ta ba da lada gare shi kuma tana shiga da itikafi wata guda kamila cikakke jawaba zalika ali ahiya abdurrahman ta ce ta ba da ladar ga dan uwanta abdurrahman da abubakar aya dai ta ce lalin shaifin samu illa mata ba a rubuta mutum komi sai abin da ya fi sai wahala kai ne da kai amma haƙƙin mutane da suka gabace mu daga abubuwan ba haƙƙin mu muhammadawa ba haƙƙin mu na rumu hali haza don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce am lam yunabba shin ba a ba walid ibn mugira labari da ma fi ruhu musa gaskiya abin da cikin takardu annabi musa wanda sun yarda shi annabin Allah ne wa ibrahima ba a ba su labarin takardu annabi ibrahima ba allazi wa sai wanda ya cika ma Allah alƙawari wanda suka ce sun yarda shi annabin Allah ne shi ma tunda shi annabi Muhammad ba sai da nashi annabta ba amma sai da annabi Ibrahim sai da annabi Musa to halan ba a ba su labarin abin da ya fi cikin abin da suka imani da shi ba cewa ɗan adam bai amfani lahira sai abin da ya aikata kuma wani ɗan adam bai ɗauke zunubin wani wa'anda zahu kuma kai kawon ɗan adam nan duniya ya saufa da sannu yura za a gwada mai sakamakon abin ranar kiyama ثم الإنسان ثم الإنسان كون آدم يلقى عمله زي كما ده أيكي ني يوم القيامة يوم القيامة sannan kuma za a gwada masu imani aikin da mutum yayi sannan ba masu imani sun gani kuma a tallata ma ranar kiyama a ce wani dan wani in abin kwarai ne wani dan wani ya aikata kaza yau sakamako ne kaza idan kuma aikin ashe ne za a ce wani ɗan wani na anguwa kaza na gari kaza ya aikata aiki kaza na asha sai an tallata kowa ga duniya kowa ya ci don haka Allah ya ce wa anna sa'ayhum sawfa yura ba yara ba yura za a gani don haka kowa da kowa sai ya ga aikin mai aiki a ranar kiyama sun mai zahu sannan a gama shi sakamakon wanda ba zai ce an cuce shi ba an haɗa ma duk duniya in mashayin giya ne an haɗa ma duniya cewa wani ya sha giya an gaba sakamakon giya in aiki alheri ne za a gwada ma duniya wani ya gina masallatai ya gina makarantu ya yi sadaka ya sada zumunta sannan a ba shi sakamakon hannun dama sun majizahul da za al'aufa sannan a ba shi kakken sakamako na duk lada guda aikin lada guda a nuka goma
وأن إلى ربك da المنتهى an na ila rabbika almuntaha sannan kuma almuntaha matuƙar komi da kowa ila rabbika ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala almarju ila Allah tabaraka wata'ala makoma komi da kowa tana ga Allah makoma bayan mutuwa tana ga Allah tabaraka wata'ala kawai jaji zai saka musulman kowa da amali da aikin da ya yi wa haƙƙa li abdin ya waje ba gabawa ila rabbihi muntahahu ya waje ba gabawan da ya tuna na ya gano cewa lalle mutuna da zaka tsoro ga Allah min duniya ya karanta tanadin duniya wani kudin ala amal amal ahirati ya huskanci aikin lahira ya ishe ka abinda ya fita daga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam kalbi kal ilahi duniya an koro duniya zuwa gare shi da tarkashanta za to talauci wanda manzo a alabi yuqaru an mutaba wanda aka cewa annabi yana da rashin kuɗi yana rashin dukiya ba ai ba talauci bane ai annabi Muhammad ya yi kowa wadata amma yadda abin yake lam yadda harshen an baya aje komi e ba don babu ba ajewa ajewa an ba aiki don yadda duk aka samu hankali bai kwanta kwana bai ɗauka da yana ba wanda ko bai samu wanda bai da shi bai samu shi ake kira talaka sannan kuma rashin mallaka abin kuma da dalilin za mu haɗi yanzu a tarhar duniya duniya ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya zafi da tarkashenta don in ka kula ai an yi nasarori na ya ɗauka jere da jere sannan sarakuna sun aiko mai da kyautuka sahabar da mawadatan sabai sun ba a da kyautuka masu yawa wa kalma sallallahu alaihi mai tsirar amincin Allah ya koma ga Allah wa dirhu su riga sulke ne suna wurin jingina inda hudu wani wurin bayude sa'an da sa'i talatin min sha'irin na sha'irin ne na fakata iyali saboda ce da iyali da hana alayhi umar wasu rana sai umar ya shiga umar ɗan haɗa ruwa a rishin mazala yana cikin wata rumma wurin masallaci ne annabi sallallahu alaihi yana kwance ala hasirin bisa wata barna rasa da gagga kai a takaice dai ita wannan tabar ma asara ta yi tambo fi jirgi ga fata cikin annabi a sharifati fata a madaukakiya ta yi tambo saboda kwancin takar tabar ma ga cikin annabi kuma kuma ya kai matsayin na jin yunwa haisu rabada hajarar har sai ya kai ya daura dutse fi faɗi ne ga ciki ne saboda idan ba a daura dutsen ba yunwa za ta yi damu mutum amma idan aka daura dutse aka goya shi ga ciki aka ɗaure to sai cikin ya zama kamar an sa wani abinci ne ciki sai sai ni umar ce mashi ya annabin Allah kai mana ne ya halitta Allah kuma kai ne mai girman halitta Allah kuma ina tabbata maka ni umar na shiga alaƙar sa bisa sarkin bisa sarkin farisa na shiga bisa sarkin rum kuma na ga abin da suke da shi minan na'imi na jin daɗin duniya kuma kai ne duk shugaban duniya lahira kana duka wannan hali ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta ka abinci ta kulhu wanda zaka ci wahalla a amalta wahalla a alamta na wahalla a alamta na ya rasulullahi kamin ka zo ka kwanta wannan tabarma rubutugagga me ya hana ka faɗa mana cewa za ka kwanta musamman ma tabarma mai daraja ka kwanta wanda za kwanta ka kwanta mashin fida ma shi da mai taushi ya ƙi ka mini wanda za ta kare ka daga tamban kwanta wata bar ma jiki sai ya ce ma sai ni umaru an ta shin ɗan yau da haɗa da ya kai umar ɗan kana cikin kokanto ne shin kana cikin kokanto an nafta ta me ya gama ni da zaman duniya me ya gama ni karkashin duniya ai ba ruwan duniya ba ruwan muhammadu ko ba ruwan duniya ba jama'a muhammadu a shin arab amara lika shin baka yadda an ta kuna duniya ita wannan duniya ta tabbata da haƙula daga kafirai ba mu ko lahira ta zama mu da ita dan uwana ni ulul azmi manzanni ulul azmi na manzanni sun yi haƙuri sun jimre ma abin da ya yi wanga abin da ka gani mu iyyaka ba ka ga annabi nuhu alaihi salatu wasallam mai shekara dubu ba shekara hamsin sai an buge an je wat ya kwana ya huta cikin sai sai a zuba ya hau ya dawo kuma ya haƙura shekara dubu ba hamsin yana kira mutane zuwa ga Allah annabi ibrahim ba ka ga saboda kira zuwa ga Allah ba saboda ya ce a babbar gunki aka gina gini aka zuba itace aka kunna wuta har aka kasa matsa wannan wuta ciki aka shi dabar aka jewa cikin wannan wuta isa ruhul da musa ya kira mutane zuwa ga allah aka ce lalle gobe magamanmu aka yi mai taron dangi allah kuma mai tsallakar da shi bayan can da farko an kore shi gaba gari daga ba misira ya koma garin madina wai annabi shi abu gudun hijira saboda tsayi tsanantawa annabi isa alaihi salatu wasalam an kai matsaya za a kashe shi har an zo gidan da yake aka tura mai wani wanda ake almajiri ne matsayi amana da ya shiga gidan wurin hito da annabi nu'a annabi isa sai Allah ya cire zubba annabi isa ya dora ma wannan mutum annabi isa shi kuma Allah ya dauke shi zuwa sama shi kenan sai suka ce sai ya hito shi ya shiga bai ga isa ba sai suka ce a'a ai kai ne muka da ko can to sai suka kama wannan ba Allah suka kashe to bayan sun tsamaya sun kashe sai suka ce to akwai wani kici guda biyu in dai wanda isa ne ina dan uwanmu in ku wanda dan uwanmu ne to ina isa to shine Allah subhanahu wataala ce Allah ya baka cikin wani kokonto har zuwa tashar kiyama to kuna cikin wannan rikici to wannan fa annabi annabi isa an kai matsaya wurin kashe shi ga abin da aka matsaya cewa an kai matsaya a kashe shi to ni babban abin da ka ji mu tsoro an alƙama ina gudun kar ya haɗu da waɗannan bayan Allah manyan manzannin Allah gaban zafin Allah ta baraka wa ta'ala fa ya tafawa kuna alayya su samu wata matsala matsaya wadda ya tawo daraja wa qatu fiya Allah Allah ya kashi manzo Allah ta zama ba'ar shahari bayan wata guda min hadar kalami daga wannan magana sai da Umar ya ci da Annabi hada tafawu ma yumkin shehu ya ce ai wannan fifita ba za ta taɓa yiwuwa ba idan aka dawo wajen kwatanta matsayin manzo Allah ta zama da matsayin annaba to gabata shi kuma abin ba zai lissafi ba zai kwatantu ba su waɗancan Allah bai ba su duniyar ba aka gani balle a gane suna iya ba ta baya shi kuma manzo Allah ta zama Allah ya ba shi dama na duniyar ga nasarorin sun taho amma ya kama rabon dukiya wanda Allah ya ba shi sai da ya kai ba ko kadaga sannan kwana ya ɗauke shi to kaga wannan ya yi ba da mamaki bisa ga waɗancan wa annahu huwa haka
wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa haka shine mai sa murna ga wanda ya ga dama wa abka shine mai sa kuka ga wanda ya ga dama
wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu Allah shine amata mai an san rayuwa fi duniya a nan duniya wa aya kuma Allah shine mai rufe rayuwa ne ba shi don tashin kiyama
وأنه خلق الزوجين الذكر wa والأنثى annahu shi Allah subhanahu wa ta'ala halakar zaujain ya halicci nau'i nau'i guda biyu tawaye tawaye a sinfai ɗayan na biyu ɗayan na biyu menene ɗayan na biyu ɗayan na biyu azzakara ya halicci maza wal unsa ya halicci matunta min nutfatin daga mani نطفته ذا min تمنى nutfatin daga daga dukan mani idatun ne sun da ake zuba shi وأن عليه النشأة الأخرى min maniyin tubbar tubbar maniyin firahi daga maniyin da ake zuwa a cikin mahaifa faja'a sai wannan maniyin zai zo zakarin ɗa namiji wannan kuma zai zo matsayin mace masu hikima malaman hikima ma'ana masana abubuwa sun ce Allah ta baraka wa ta'ala in yana nufin ta su ɗan adam shanan kama na cikin mahaifa hunalika malakun akwai wani malaki muwakkalin wanda ake wacce ta zarrahe da mahaifa yana cewa ya ubangiji to ga maniyi na an zuba ya rabu ga maniyi na ya zo cikin mahaifa eh Allah na bai samar da dan adam sai ya kawata mata ta yi ga idon mijin shi ma mijin sai Allah ya kawata shi ga idon matar sai haɗuwa ta kunke tsakaninsu gaba ƙaunar har tasiri min Allah la yumkinu al-waqas gabanin Allah ya kawata namiji ga mace gabanin Allah ya kawata mace ga namiji wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba idan ko hakan ta auku mani ya sauka sai wancan mala'ikin na ɗarfe ya ce ya rabu ya ubangiji ta rabu min halikan Allah kana min tare ta wata halitta zai a bashi amsa amma la ta halitta min ko ba za ka halitta halitta ba a sai Allah ce mashi zan tare ta halitta gare shi sai Allah ba shi amsa an sai mala'iki ya ce mai arzikin lahira ko taɓaɓɓen lahira a shakiyun taɓaɓɓen lahira ko mai arzikin lahira sannan talaka ne ko mawadaci to duk da an rubuta wa ajilan mu da adali ne ko taɓaɓɓe ko mai arziki duk da an rubuta sai mala'iki ya rubuta ya tsinke ya diga cikin mahaifar wannan mutum zakara in Allah yana nuna wannan digon mani ya zama ɗa namiji min al-husriyati ya haru da mani sai mani ya hito min al-husriyati da daga ɗai ɗai daga daga tawayan marina alamina ɓangaren dama aiman sai ya shiga mashiga ta dama na farjin ma'az na farjin mace to farjin ma'az na mun halali kuma shi farjin mace yana da hanyoyi guda biyu gurbin da ɗa namiji zai shiga da gurbin da tsiya mace za ta shiga kan hudu ya tayyar da bil kamar yadda ka san mare na namiji guda biyu shi ma suke guda biyu da mazannin namiji a cikin mare na ɓangaren dama na mace ɓangaren hannu idan mani ya fito min yaminin wajen daga daman mare na ɓangaren dama ya shiga ɓangaren dama na mace sai ɗan ya zama ɗan namiji mai cikan mazakuta amma idan yin to daga daman namiji kulle tsarin ba a zai shiga ta mata abin na mace zai zama namiji amma ɗabin ƙunsa da ɗabi'u irin na mace irin na matuntaka ko ya zama mai karera irin na mata ko ya zama mai murya irin ta mata ko aiki da ko wani abu daban wanda za a ga ya ɗaya sifa ta mata saboda ya hito daga dama ɗa namiji kenan ya ce mazannin mace don haka inda ya zauna mazannin da mace ka zaunawa sai ya ɗebo ɗabi'unta idan ko ya hito daga hagun ta namiji to ya zan mace kenan ila ya nini ma'afi ya shiga kawa ta dama ƙunsa zai zama ɗa zai zama mace ne tun da ya hito daga mare na ɓangaren hagun ya zan mace walakin sai dai za ta zan mai ɗabi'u da ɗabi'un mazaje saboda ta zanna wurin da maza ka zanna to amma idan mani ya hito daga hagun ta ɗa namiji ya shiga kama ta hagun ta mace ta kuma ƙunsa kane ya ta ƙunzati za ta zama mace ce ba ta da wani garwaye da ɗabi'a na mazakuta amma shi ko kamannu shi kuma inda aka samu kamannu idan ma'ul rajul idan maniyin namiji ya riga ya riga maniyin mace to sai dan ya zama ya shi ummahu yana kama da uwatai da kawunne ne idan mani mace ya riga ma'ar rajuli kuma ya zama ya yi sama ga maniyin namiji ya kunin waladu ya shi duhun abahu shi ko sai ya kama da babanai da ɓangaren yannan ubanai ko ƙannan ubanai shi dai mani guda ne amma yana wannan sassaɓawa mahita ta yi guda ce ya ci kafar azzakari amma inda ya zauna wuri biyu ne ko da ɓangaren marina na dama ko na hagun to daga ɓangaren zaman na ɓangaren dama ko hagun zaman ɗai sai allah ba shi wata kalma ko wata suna ko wata ma'ana ta daban yanzu wanda adda wannan iko alaikar biwahidi an ya bari wa a ce lalle allah guda ne makaɗaici amsa shi ke nan tallintar inda akwai wani abokin tarayya gare shi da sai saɓani haka ta biyo don haka lalle allah guda ne wa anna alaihin nash'atul qura wa anna alaihin nash'atul annash'atul qura ta yawa al'ura wata albar ta da kiyama alaihi yana ga allah subhanahu wa ta'ala ba'da al-maut bayan mutuwa
وأنه هو أغنى وأقنى وأنه كما شيء الله هو شيء أغنى ما يولا تاوى a ganin nasu ne wadata mutane bil kifaya da isuwa bil amma da dukiya wa akale kuma shine mai isarwa a dalmala yana bayar da dukiya almutin kineta abin riko kiniya ta zamani wadda ba ta zama ba a riko rikon dukiya wadda dukiyar tsaka dukiyar da ba a ci ba a shafi ita ake kira alkiniyatu laisar gina an kafa limani ita wadata ba yawan ta dukiya wadata ba abin da ake kira wadata shine ginan nausu wadata zuci da yawa mutumin da yake da dukiya mai yawa amma bai da wadata wani kuma yana da dukiya ɗan kaɗan ba mai yawa ba amma ya wadatu zuma inda wata abin da a gare shi kuma wannan ɗan abin ya ishe shi ita abin da ake kira don haka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa annasu min hawtil faqr fi faqr mutane saboda gudun talauci sun koma cikin talauci mutumin da yana dukiya bai ci bai sha yana ganin in ya ci ko ya sha ko ya lura iyali dukiyar za ta kare to gashi da wadata amma ya zama talaka saboda ni saboda tsoron talauci yana ganin in ya taba za ta kare to sai annabi ya ce mutane saboda tsoron talauci sun koma talakawa da ƙari daji ita alƙiniya abin da ke kira ƙiniya dukiyar tsaka shine yawan dukiya kamar kadai ba wadata ba ko da mai shi bai wadatu ba to suna ne mai dukiya amma ba mai wadata ba wa annahu kuma shi Allah wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu Allah wa annahu shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu shi'ra shine ubangijin tauraron shi'ra هي كوكب والتورار ليه هلف الجوزاء باين تورار الجوزاء وانا التورار شئلا انا بوكا مزدام جاهلية ما مجاهد يكي كوكب والتورار ليه انا كيوا الشئرة الظهور سورة براكي نوان لا براكي مش gumai saru kuma ana cewa shi idan gumai saru wani wani bangare kenan Allah ya keɓance wannan tauraro shi da ambato don ana bauta mata a zamanin jahiliya ba kamar sauran taurari ba ƙabilar bani hura'a tana bauta wannan tauraro hususa haɗa taukar balle wannan tauraro na shi'ira alkaukar ulaikin ilahi tauraro ba a bauta ba ne wallahu ubangiji ne kan shi ne allah shi ne macancanci a mishi bauta
وأنه أهلك عادا
لأنه شيء لا أهلك شيء وأن هلك آدم آدم الأولى آدم ونفرته آدم سوء آدم وقوم هود متى النبي هود عليه السلام الذين هم أشد خلق الله وأن يكون مهي قلب هلكة الله تبارك وتعالى وثمود فما أبقى دمرهم الله آه، دمرهم الله هلكة تبارك وتعالى adun adani su adawa nau'i biyu ne adul ula adawa na farko ɗan hudu mutane annabi hudu wa adul ula wa adul ura sai adawa na biyu su ne ɗan misali mutane annabi salihu alaihi salatu wasalam wa samuda su ne samuda kama alka dukkan waɗanda Allah bai gwamnati su gaba a duniya ba
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقام نوح mutane annabi nuhu alaihi salatu wasalam su ma dammara Allah halaka da su min kaula gabanin adawa na farko da adawa na biyu innahum su mutanen annabi nuhu kanu su suka zama azlama mai zalunci a bayan kasa wa daga mai ƙetare iyaka
والمؤتفكة أهوى wa mutafikatu su ma mutanen mutafika a mutanen ƙura mutafika a hawa Allah ya kallo su ya sullato su daga sama zuwa ƙasa ba da wasu ya bayan daga zuwa sama makalubata aka kiho da su bincike an mu da mutanen annabi Nuhu su ma lamma aka su hikimatan lahi da suka canza hikima ta Allah wacce Allah ya yi inna Allah shi Allah halakan nisa ya halicci mata lin rijali don amfanin maza fatara kun nisa sai suka bar mata wa aka bar rijali su koma ga mazaje fi adbarin ga dubarorin su kuma aka fi a kasar lahu ƙurahu shine sai Allah ya canza ƙurahun alƙaryarsu ƙuli a ƙala'ajin ribi jami'ar ƙura malakari ya cire wannan bakin ƙasa an ka tallabe ta wahamar haɗilar su aka yi sama da ita sai da malaku suka yi ƙirƙirin zakarunsu وأفقدها إلى الأهل مقلوبة أكثر الله بالإساءة أكثر وتدوية بنتكي وغشاها فغشاها ما غشاها فغشاها ما غشي غشيها أبين يا من لقيتها يا من لقيتها أي فقمتهم أن مكروا ذلك المطر والنور والنأبابة بعد ذلك باين كفوا فهلكوا أكهلك الدفوع فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك يا كي مهاجر كوكو يا كي ميكي إيماني فبأي آلاء ربك وتنعم تلتم بنجدك تتبارك كجارية وتحقق كجارية على وحدانيته بزكاية الله كان موسى كأيت الله وقرتي كوكو موسى إيكور الله أي تفشك كفين me kake da kokanto ne za ka yi Allah shi ne mai koyi kowa ayin shay'in yushaki kun insana me ka sa ɗan adam kokanto fi ko bin ƙari a cikin ikon mai iko ala hada wanda ya tsara halittu da adam bisa wani tsari da aka ambata
هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير هذا محمد ده أنا محمد من النذير ما يقلقني من النذر ده كما كنا قلقني الأولى نفرق أي من جنسه ينا ده قلقائهم من ذلك قباتا كالرسل قبله كما من ذلك قباتشي أرسل إليكم أن أرسل الله إليكم يا مكان مكة كما أرسلوا إلى أقوامهم كما إذا أكأيكم من ذلك قباتا
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أذبت الآلبة الآلبة من كسنتو القيامة أذبت كسنتو ليس لها كاشفة كما بات وان وان زي ياي أجنت أرو أرو من دون الله إلا الله با لأن القيامة فإذا القيامة كانت من علاماتها ينبغي علامتها خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوا من الله دنيا yana daga cikin alamun kusantowa alƙiyama kuma shi ne ƙarshen annabawa wani shi ƙaƙil kamar kuma haka da tsagewar ka alabi da ya fi ara wanda zai zo yanzu a cikin sura mai wannan bayanin da shi ma Allah zai ci ɗin da bakin sa'atu alƙiyama ta kusanto wancan ƙalƙamar saboda an kai a farko da watan da a can farko sama a yanke shi a tsaga shi mu ya yi magana ya koma inda ke ana kallo kuma a ce ba a imani ba to lalle a kiyama ta kusanto don duk abin a duba imani shi to bai kai kamar abin da ya zama gane gari ga duniya kamar shi wata ya hito gabacin duniya ya faɗi yammacinta amma a kira shi ya sauko gaban ɗan adam ya yi imani da mai sauko kuma ya tsaya to kenan duk ƙarshen bayanin da aka nema an riga an gwada mutu.
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون wannan hadin hadisi aka ta nuna shin ku kafiran makka kuna mamaki ne hadin hadisi daga wannan labarin alqur'ani qur'ani ta da nuna ka mamaki ma'ana ta kaziba saboda karyatawa wa tarhaquna kuna dariya istihza'an ta irgini cewa wai a ranar kiyama ne an mutu a kawar gida na wuta wanda har wani bawan Allah ya zo da bawan Allah sallallahu ya ce Muhammadu kana mana gobe cewa ranar kiyama za a kunna wuta wanda za a samu mutanen da ba su bi ka ba sai ya yi yayi ya kunna wuta da ya sai zahi ta kama barbar ya tura hannu na cikin wuta sai da wuta ta gama ci barbar bar ta gama zai ka karɓe shi to in dai don wanda wuta to ba za mu imani da kai ba to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ah afa min hadha hadisi daga wannan labari na alqur'ani ta da ruwa suka mamaki wa tarhaquna kuna dariya in ji za a ga in ji ni wala kuna babu kuka na tunanin an saukar da aya ba ku gaskata ba wanda sakamakon da zai zo shi daga wata azaba ta Allah ya kulu da kulu maza Allah sai kuma yana cewa inna hada wannan qur'ani an saukar da shi da damuwa idan kuka karanta qur'ani to ku yi kuka kun ga aya mai sa kuka idan ba ku yi kuka ba to ku ba ta rai maza na sai kuma yana cewa da kun san ma a alamu abin da na sani wallahi da kun yi da ya kaɗan wallahi da kun yi kuka mai yawa maza Allah sai kuma yana cewa a wani hadisi idanu guda biyu Allah ba zai gama su da wuta ba idaniyar da ta yi kuka don tsoron Allah Allah ba zai sa ta wuta ba ta hau bi sabila da idaniyar da ta kwana tana gadin gari wurin yaƙi ribaɗi to to ita ma wannan a, ita ma na idaniya mai gadin al'umma musulmi Allah ba zai gama ta da shiga wuta ba وكثرة الضريب haka nan yawan dariya shi kuma تميت القلب tana kashe zuciya حتى لا تأكل فيه har المواد sai an kai inda in mutum yana yawan dariya yana yawan dariya to wa'azi ba zai tasiri ga wannan zuciya mai yawan dariya ba يقول الرسول صلى الله عليه manzo Allah mai وسلم kira da aminci Allah na cewa من يعبد عني خمسا wa zai kaɗi abu biyar ويعمل بها ya aiki da waɗannan abubuwa guda biyar أو يعلم من يعمل ko ko بها in bai iya aiki da wannan abubuwa guda biyar za mu ambata ya sanar da wani mai aiki da ita وله الجنة to shi mai aiki dan aiken da wanda aka kai da duk aljanna ta tafi da gare su قال أبو هريرة abu huraira sai ce أنا يا رسول الله ya rasulullah wannan abun da a damƙa mashi ga hannu قال sai annabi ya ce mashi اتقي معالم الله to matakin farko ka kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce ya haramta to guji wannan abin تكون أعبد الناس in ka kiyaye dokokin Allah ba ka faɗa ma abinda Allah ya haramta sai ka zanka yi kowa yawan ibada ga Allah وقت ما قسم الله لك ka yarda da abinda Allah ya yanka maka تكون أغنى الناس sai ka yi kowa wadata وأحسن- dama rena abinda a gare ka shi zai sa ka zai kai dan hali
وأحسن إلى ka ذلك kyautata ma makwabcinka تكون مؤمنا sai a kira ka mai imani وأحب للناس ما تحب لنفسك ka so ma mutane yan yan uwanka mutane ka so musu ma su kullun suka abinda ka zo ka kanka تكون مسلما sai a ambace ka mai miƙa kai ga Allah وإياك وكثرة ka الضريب shaidinka da yawan dariya فإن كثرة الضريب tumitul kalba yawan dariya yana sa zuciya ta mutu ma'ana mutuwar zuciya ba ta karɓar gaskiya ba ta karɓar imani ba ta karɓar wasuwa a bakin haɗa hadisi a jabuna Allah ce a ta jabuna kuna mamaki ne haɗa hadisi daga alƙur'ani wa tarhaquna kuna dariya wa la takuna ba ku kuka lisa ma'i wa'adihi wurin jin alƙawarin qur'ani wa ma'idi ko nan kuna azabatar qur'ani wa antum samiduna kuna marabkana
فاسجدوا لله واعبدوا fasjudu lillahi to ku sajira lillahi ga Allah allazi halakakum wanda ya talitta ku zan can can da babu ku wa abudu ku dayanta Allah wala tabudu lil asnan kar ku sajira ga gumuka wala tabudu ha kar ku bauta mata
بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
suratul qamar sura kenan mai magana wata a makiyatu an sauka da ita makka waya hamsin wa hamsin ayatan aya hamsin da biyar ce illa sayhu zamul jam'u sai aya da ke cewa sayhu zamul jam'u wa huwa nuna dubur ita ce aka saukar madina bismillahir rahmanir rahim ikita rabatin sa'atu lalle tashar kiyama ya zo ya yi kusa nazala hadhihi suratu wannan sura ta sauka lamma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya qurayshawa دعاهم إلى الإيمان ya kira su gaskata da alqur'ani فقالوا fa qalu sai suka ce متى أهل الإيمان لا ila al'ana wai shin kai muhammadu har yanzu baka yanke baka yanke jinkan ba mu imani da kai ba والله يا محمد la nunu bika wallahi muna maran tsawa da Allah mu ba mu imani da kai أو تشق هذا au din القمر nan da ma'ana hatta au ila ko kuma ta ta'azzur ila hatta bi shiqqa hadal al-qamara in kana so mai imani da kai wanda watan da muka kallo ka farko da shi ta shiqu ka tsaga shi falkata ne rabonu فتح عين واحدة kuma bangare guda ya faro لا جبل أبيكم bisa dutsen abin ubaitin والأخرى على tsagi guda kuma ya sauka ala dutsen ƙu'ai ƙu'ana jabalani duwatsu ne guda biyu haula majina harami gehen ka'aba قال الرسول صلى الله sai عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم idza shakka al-qamar tuminu to in kun idan watan ya tsage za ku imani قالوا نعم sai suka ce kwarai ko mu ai da ma aya mu abba mu gari da gare ka بدأت لها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah فانطلق القمر shikenan sai aka sauko da wata bayan sai da dare yayi aka ƙaro duhu wannan rana da aka ƙaro duhu ana sai ga wata ya kullo da gabas aka bayan wata ya kullo yayi sama ya tattawo ta tafi da ya kawo daura da manzo Allah ta sama rannan rana ce wadda Abu Jahal ya sa mutane suka cima kashin dabbobi da eh, wasu ƙazantuttuka aka yi fatar ne fatar ne bisa hanyar da annabi zai wucewa da gida zuwa dutsen abin ubaitin saboda wai idan idan muhammadu bai sa Qur'an- a wata ya farko ba za a bi shi ana ɗiba wannan ruwa na ƙazanta ana yarwa mai ana mai sowa to aka yi wannan shiri lokacin da dare ya yi maza Allah ya hito zuwa dutse abi ubaitin shi ke nan sai aka ƙara duhu da gabas ya ɗauke duniya gaba ɗaya aka ɗif to bayan duhun ya kulle ko ina shi ke nan sai maza Allah ya tashi ya nafila raka abu ya roƙi Allah ya ce alƙawalin da kai mana ubangiji na cewa ka hore mini rana da wata to ga watan ya zo ina roƙon ka sauko da shi kamar yadda ƙorai sha suka nema suna kallo sai watan yau gangaro gangaro dawo daura da kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yace mishi wata ni wane ne ce kai annabin Allah ne yace to ka tsage biyu bisa izinin Allah subhanahu wataala ya tsage biyu a wata ruwaya kaso guda ya sauka a dutsen Ka'aba kaso guda kuma ya sauka a nan gaban bisa dutsen Abi Ubaitin wanda a yanzu gidan sarkin Makka ne a wurin watan ya tsage biyu a wata ruwaya kuma shine kaso guda bisa dutsen Qur'an Qur'ana dutse ne guda dutse guda kuma bisa dutse Abi Ubaitin shi dai babu hilafa a cikin dutse Abi Ubaitin to shine watan ya farko ya rabe biyu ya tsaya daura da kan annabi bayan ya yi haka kuma ya dawo ya game ya ce to kun ga nan ma idan ku suka ce sun gani sai suka ce ya ce to mu yarge yanzu suka ce to ai mu nan garin makka kana iya yi muna suni yanzu ka bari baƙi su taho daga wani wuri in sun ka ce abin da muka gani nan sun gani to sai mu yarda to shi ke sai aka tsaya kira to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka cewa ita ta rubuta ta lalle ta da kiyama ya taho an kai in shakkal kamar wata ya tsage amma kuma ba a yi imani ba har tsagi guda ka so guda ya faɗi alaƙa bai ƙari ƙubarsu da ta dutsa a ƙubarsu dutse guda kuma ya zuka akan dutsen ƙwa'ai ƙwa'ana sai mazala su ku shaida to ku shaida an turku mutanen maka ku da kuka nemi aya sai suka ce wallahi ba mu yadda har shakar kamar yanzu shi wanda watan ya tsage ko ko bai tsage ba sai mun ga wuhudu wasu baƙi min harin makata daga wajen makka sun taho ra'awar haza sai sun ce sun ga abin da muka gani nan makka to sannan mu yadda wa'illa in ko ba su gani ba can waje ba mamaki mu mutanen makka muna fili ne ka kawo da idon mu muka ga wani abu wanda lam ya ga abin da bai taɓa afkuwa ba ne ka samu a gani sai ga kayan ka sun zo minal gari wani shekaru tun ba a tambaye su ba falan ma fa alu suka tambayi adalatin kayan ka sai suka ce mu aiki mun gama maki mun ga wata ya tsage falka sai muka so mu watan kuma sai ya haɗa cikin garin makka sai suka ce mashi ai wani biri ne na muhammad ya cikin garin makka amma duniya wani biri ne wanda muhammad ya wani sirri kuma duk ya gama duniya kuma da musu imanin ba قال الله تعالى سي الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة للي القيامة تاتو أي قربت القيامة القيامة تاتو سنتو لأن من علاماتها ضعف النبي don alamar ta shi ya aiko annabi a manzo Allah ta zuna ya cewa mu isu a aiko ni ana wasa aka ka hatai ni a aiko ni zuwa ga duniya amma kusanci na da alkiyama da kusancin aiko ni kamar bambancin dan yatsa ne manuni da na tsakiya wai ina gushewa alkiyama na biyu sau tana tsakiyar saura wan shakkal kamar wata ya tsage in falka falka ya tsage ka soju على أبي أبيت وقرأ القرآن آية له وتعلامة تتأمل صلى الله عليه وسلم فقال يشم قريشا إشهدوا توقوا شيدا سكت شيدا وإن يرى آية إذا سكت آية يؤلنوا سيف بجري يؤلنوا سيف بجري ويقولوا سميد ردي لشيوا هذا سهر مستمر wannan sihiri ne mai tsananin ƙarfi ko ko sihirin mustamirin sihiri ne mai kyau da hankalin ɗan adam
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكذبوا النبي sun sarrafa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawu ahwa'u sun bi soyayya suka tafi a duniya ta duniya a ita duniya kwana bakwai ce inna raman ina bika ka ga dai kwana guda wajen ubangiji kamar shekara dubu ne min mata udu daga littafin mutane duniya shekara dubu ce kwana guda a wurin Allah
duka yawancin alfi talatin ko wani yini guda na wurin Allah to sai mun shekara dubu yan duniya a zama na duniya jama'a jama'atu usbu'un wahid wannan shine ma'anar hadisi ke cewa ita duniya sati guda ce usbu'un wahidin sati guda ce
وكنت رسول صلى الله عليه an وسلم aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بعد ستة آلاف سنة bayan wucewar shekara dubu shida بين آدم ونوح tsakanin annabin Adam da annabin Nuhu ألف سنة akwai shekara dubu وبين نوح وإبراهيم tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim ألف سنة akwai shekara dubu وبين إبراهيم وموسى tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim ألف سنة akwai shekara dubu وبين موسى وعيسى tsakanin annabi Musa da annabi Isa ألف سنة akwai shekara dubu وبين عيسى ومحمد tsakanin annabin Isa da annabi Muhammadu ست مئة a akwai shekara ɗari shida وخمس وخمسون سنة a da shekara hamsin da biyar الآخر tabbataccen magana ولد النبي صلى الله عليه وسلم fil alfis tarisa ce an aiko manzo Allah a cikin shekara ta dubu shida cikin ta dubu shida قرب منذ هجرته tun lokacin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam mala alfun dubu ta shuɗe wasu latin atin da ɗari uku wasu latin wasu mara talatin shekara tamanin da uku وهي سبعة آلاف shi ta ce cikin shekara dubu bakwai
إذا idan kenan لم يعلم أحدهم wakati kiyama ta kenan a yanzu idan aka lissafi ba wanda ya san ranar kiyama za ta yiwa ولكن هذا amma dai ita alkiyama ƙarubar ta kusanto sannan manzo Allah hudu alamun za a ganin ta duka abubuwan da ake faɗi dai kamar yadda mai waka ke cewa zamanin rikicewar duniya in ya kusanto kowa ya sani a don haka ita alama ta da kiyama kowa ya san da sai dai mutum kiya babu mai cewa bari babu mai cewa yi ba magaɗisa ba doka ba hukunci ba mai sa ba mai hana in ka ce za ka hana wa ka zama hukaci in ka ce za ka sawa ka zama hukaci illa iyaka kowa ya zama matsayin nafsi nafsi kowa dai ya iya da karfin kai wa kullu amrin dukkan wani al'amari min alhayy na alhayy wa sharri ko sharri mustaqirrun li ayd ahlihi zai tabbata ga masu shi fil jannati in alheri ne zai tabbata ga masu shi aljanna in sharri ne zai tabbata ga masu shi annar sai wuta
صدق الله العظيم
zaɓar kuma da ne da hukuncin wanda ya ke gonar wani ya ɗebi kayan gonar misali kamar mangwaro ko kaiwa da makamantarsu
abin da shafi wani abubuwa akwai abubuwan da hadisai suka yi bayani wanda idan muka yi aiki da su an san na gayya an san na keta idan ina kule an shiga shiga ko na keta ko na gayya ko na saba amma abin da zai shiga wanda zai zan mai matsala a wanda zai zan mai matsala ka ga mangoro ko wanda ma ko ka ɗaukar shi ko ka ɗauki guda malamai sun ba da sa cikin misali ba sai da hadisi kuma ya inganta wanda wani bawan Allah da mai alim da musamman da an sallar da sallar azahir sai a ga ya tashi ya gauga ya shi gida ne sai maza Allah sun suna ne shi da shi kai adalili da an sallar da sallar sai ka tashi nan ba ka da tsada ga Allah kowa na tsayawa yana wa Allah subhanahu wa ta'ala amma kai sai ka tashi sai ya zuwa da a makwabci na yana da dabiwa wanda idan ne ya yi sai ya ce ne suna faɗowa a cikin gidana to za ka sai ina da tsoron iyana wasan da kwana ba da na zama da sallah sai in so in ce wannan dalilin in watsa maka abin cikin gida ne don haka saboda kai iyana ku wanka da kwana su wannan gida ne ba to kaga idan ka yi wannan na wannan ɓangaren tsantsiyar ciki don mutum ya ci ya ta wannan to haka mutum ya sa ka sai ya ta saka idan kuma an fita ayat da zai ka tunan idan ba ka ga al'adar gari wanda ba zai zama matsala ba yan kan magana mana cewa shi ne kai ba ta ba amma ki ga da asara to shi ne kafin da zai san ba zai san illa ga abu ba wanda kuma wanda ne ba zai ga ya ba to wannan ba matsala ba amma sharri shi ma idan an san ya san da wannan gudu idan ba san ya san da wannan gudu an zai da haka shi ne idan ya sha ta saboda ni kawai muka yi cikin mamata wani an mota yake ga an shi gona sai an da yau abu in dai ba na wasu koran su ba za ka ga an yi wasu waɗannan waɗanda ko a cikin da wasu koran su ma da an ba su ba to kuma wani abin zai zama duka zai zama duka sannan kuma na biyu shi ne wani wurare malamai sun ce idan mutum ya ake irin wannan to yana da dama sai ya cilla cikin gona ta misali ne ma gona ce wa aisha za ka kafin da ya ƙetar wannan da shi wanda kai samuru ya shiga shi ya ɗiba da ya samu saboda ni saboda ka ɗan makafi ka da aisha wanda ba da zama mataki ba to ba a doka ba da zai hana wani amfani da zamzami to akwai tsofaffin da ka zagaya idan kuma biyan itacen da ka faro kuma ba su amfani to idan tsofaffin nuna za su ɗiba su ci na ɗaya itace wanda ba su gaje ba saboda da rana ba a wannan ta mutum galin dabbobi ne da rana ba in ba al'adar ƙasar mu'ayyatu don haka a dabbobi da suke ciwo da rana a da rana mutum ba shi ne ke a gona ne da daddare kai ko mai jira ce ya tsaye da goninka ita kare da abu to sai yanzu mu al'adar ta ba ta kirkira da rana ka tsaye kayanka da daddare ka ci dabbobi to ka ga an saba wannan su yake to haka yanzu sai a koma ni hukuma da gaggawa da yin wannan abubuwa amma yana da ake hali duk mutumin da aka da katin abinai da bai da sama to ya ake a shara duk mutumin da katin da ya ake abinai ba a matsala to ya ake a shara wanda ta ƙa'ida musamman mutumin da ya kawo mataki ya ce da su to ya yi zuwa ta aka ba a shara.
na wata mana menene hukuncin wanda bayan an yi asala da ya ci abinci ko shawarwa na wata mana wanda ya ci abinci ko shawarwa bayan an yi asala da ya hukunta a wajen
to ga yanzu an samu shi ne ba ya yi asala ta wani kira kan idan asala da aka yi cikin dare mutum ya ci idan ya ci abinci biyu wata masu labar idan ba su lafi ta ke kayan mutu a cikin a cikin ya mutu an yi asara ta na kasa da shi to a wani mutum ya kai mutum ba na
da wata mana sallar da ta yi bayani shekaran jiya wata ake yin tasiri sabbin da ɗaya gaba ta mana ana iya yi da ranar kuku sai da daddare bayan an yi sabbi da hukumi tun lokacin da aka ci a gano ya kan yi misali ko da rana ko da dare in da dai ya ci da dare ya gano
gaba ta mana ko ina yin sallah da arwallon wankan jaraba
ita a rawar wanke dare da shi ko da rana arwannan wankan jana masu ce kowace rana na kowace arwannan za mu kari don ba za mu zama a wuraren kuma na cewa ban cewa da a ba da sun yi bare da shiga wanda ya yi arwannan bayan wanka ba mutane don haka a nan da zama yana sunna ta cewa a yi wanka tare da arwannan a yi arwannan tare da wanka da wanka da arwannan su ka yi zama guda misali lokacin da su yi zuwa wankan jana su yi yayin niyya ta wankan jana ba zai wanke gaba gare shi idan ya wanke gaba gare su tun daga nan sai kan kama kare kaya su ba ta gariyar sai da niyyar alwasa ta wankan jinan canza yan waje ne sai ke da wani su na da gudu amma idan wankan jinan ba zai ke da wani su na da gudu na niyyar tunonin wanka sai da wanke hannuwanka ka kurkura da shaƙa da dace da wanke wanka wani wanke wanka ba su da wani su fara da su na niyyar farcen wanka sai da wanke wanka ta kawo ka wanke hannun dama ka wanke hannun hagu ka share kai to wani share kan nan ne za ka koma hannun ka cikin ruwa in ka ɗauko hannun da ka tuɗe kanka sannan ka rika mafi ruwa kana tuwa tun da tuna kama kana kama kama ba za ka nuna ta kai ba har ka gama wanka saboda ka riga ka rufe ne ka gama hannun da wuri idan ka jire kama to ka gama wanka wanda ake fata wanda wannan wankan ya yi so wata ba tare ba ka yi tare da wannan wanka ka da tsadar wannan wanka ya zama sun za a ƙare wancewa da tsawon hukka ta ƙare wani tsawon hukka ta gama wanka sai ƙare da suna sauka a can wani abin da sama kanto.
Allah ta da alkhairi za mu ta mana a goma wannan wata mai albarka na Ramadana wadanda irin ibadoji ne ya kamata mutum ya rika yi domin raya waɗannan dararen musamman ga wanda ya ba ya iya yin sallar tahajjud
wanda ya fara kuma ta tsara yake cewa inda da wanda ya annabi ka kuma ajiye mutu da ya hawa da da aya wannan kwanaki ne goma na ƙarshe an shaida a cikin zai ga su abin da kara cikin hajji da ku musamman ne da ya ga su wannan kwanaki da goma na ƙarshe wata da bala saboda neman dacewa da daren da ya fi kare wanda gani ya ga sanar a cikin wannan nan kwanaki da goma na ƙarshe to da gaskiya wanda ya ke yi wa yi ne tsure sai ya kuma bai da lalurori raka mu a sallar ne raka mu a sallar ne akwai cikin marowa akwai karatu qur'ani akwai nabi akwai abin da duk mutum da yake cikin wadaka to ba mu sama da a cikin dai a cikin da za a karanta wa ko a yi da a cikin dai waɗannan sauran da guda goma daga cikin abubuwan suka bilada shi ne tafsiri وما لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله wannan su ne ruwayoyin da suka inganta na sai na farna ayyuka masu waɗanda annabi ya ce duk mutumin da ya ambata su na yi ba wanda ya shiga lada sai wanda ya yi ne da su kuma da shi da yawa haka inda mai shi mutum ne ba wanda ya yi lada da sai wanda ya yi kai da yawa su haka waɗanda su ne kamfanin samun lada mai yawa waɗanda su ne ake kira a albashiya su tsaya سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر ولا اله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وقل ولا حول ولا قوه الا بالله كل ما تقول هذا نور ما تقول هذا
Allah ya saka da sani mara ba ta kashe ruwa lafiya ina barin addu'a ga ya ka kuke gina aure ina fama da matsaloli Allah shi ma da sa mata ai karati goma goma ga sani Amin.
محمد وعلى آله وصحبه الله ولا إله إلا أنت أصلي بالجمال وأنت أدرى وأنت أعلى أحوال وأنت أدرى إلى كون وأنت أعلم إلى أبي وأنت أعلم إلى أبي وأنت أعلم إلى أبي وأنت أعلم إلى أبي وأنت أعلم إلى أبي وأنت أعلم إلى أبي وأنت أعلم إلى أبي وأنت أعلم Amen. ولا تقم اللهم صل وسلم محمد اللهم رحم بنا محمد اللهم صل وسلم محمد اللهم صل وسلم المسلمين وكل شيء المسلمين وكل اعداء دين وموالاه ربنا اشف عند الاعداء منا منصور عند الاعداء منا منصور قال بك اما يقول القران قال المسلمين الحمد لله رب العالمين